alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wannan shine darasi na biyu a cikin daura ta matani na akhdari da kuma waƙensa fada'ilul ghusli mustahabban wanka abubuwan da ake so a yi a wajen wanka wanda rishin yin su bai lalata wankan wa fada'iluhu albida'atu bi izalati najasati summa az-zakari farawa da wanke najasa sannan wanke al'aura abinda ake nufi ne misali idan kai jima'i wani zai iya tafi ka tattarunka ko wani bangare na jikinka ko wajen cibiyar yana iya kawowa to idan ka zo sai ka fara wanke wannan wuraren daga baya sai ka yi tsarki na al'auranka ya ce fayalwe inda hu sannan sai yi niyya ta wanka a wannan wurin sun ma'a a ba'ir wudu marratan marratan sannan wanke gabai na arwalla so guda so guda sun ma'a'ala jasadihi sannan ya zuba ruwa a kan jikinsa wa taslisu gasli arra'ati da kuma wanke kai sau uku shi ma mustahabbi ne wa taqdimu shaqqi jasadihi al-ayman da kuma fara wanki bangaren sa na dama wa taqlilul ma'i da kuma karanta ruwa wannan duka fada'il ne to kun ga aka ce wannan fada'il ne wannan shi kuma maka ashe wanka da zaka zo ka bude famfo wankan janaba ka zuba ma jikinka gaba ɗaya ruwa ko ina ya samu ruwa ka kurkure baki ka shaƙa ma hanci wanka ya mi yayi kaga wayannan abubuwan da aka zano duba kami ba baka tsaya ka yi su wannan shi yake cewa sifatu al-ijza ka zo ka ko misali ka shiga cikin fishin ruwa haka masu yawa kawai kai kai niyya ka shiga kai bundum bundum ko ina ya samu ruwa ka huto ina ne bai samu ruwa ba hanci da baki ko tunda ayin ka zo wajen wankan ba haka za ka yi baki da hanci don ruwa su shiga ka shaƙa ma hanci kurkure baki shi kenan ka ƙare wanka kuma duk abin da ake da da'arwar lawan kana daidai domin abin da mutane ba su gane ba shi wanka bazulun ne lilwudu'i ana gane da kyau abubuwa guda uku ke halatta maka yin sallah arwalla wanka mi taimama kowannen su in kai kana iya kai mi kai sallah ko da ko wanka irin wancan ne wanda babu arwalla a cikin shi masu tambaya da haka suke sai an ce ma bala in mutum yi wanka irin wanda babu arwalla ya halatta ya sallah haka dai ba dai wanka kai ba shi wankan karan kan shi ya halatta ma kai sallah ana gane da ke ko kenan wancan da aka ce sifatul kamal kenan kai arwalla a ciki ba wai dan arwallar da kai bane ya halatta kai ne kai sallah da shi a shi wankan karan kansa yake suna yana halatta maka sallah wa man nasiya lum'atan aw udwan min a'da'i ghus min a'da'i ghuslihi duk wanda ya manta lum'a wani bangare na jikinsa bai samu ruwa ba aw udwan min a'da'i ghuslihi ko wata gaba daga cikin gabobin wankansa badar ila ghaslihi to zai yi gaugawa ya je ya wanke wannan wurin da bai samu ruwa ba hina tazakkarahu idan ya tuna sa walau ba'da shahrin ko da bayan wata guda ne wa a'ada ma salla qablahu kuma sai ya canza dukkanin abin da ya sallata kamin sa wa in akharahu idan ya jinkirta ba'da an tazakkarahu bayan ya tuna da cewa bai akwai inda bai samu ruwa ba da yi wanka batala ghusluhu to wankan nasa ya lalace fa in kana fi a'dha'il wudu'i idan ya kasance inda bai samu ruwan nan ba a cikin gabbai ne na arwalla wa sadafahu ghaslul wudu'i sai wankewa na arwalla ya daidai da wurin ajza'ahu ya wadatar masa abinda malam ke nihi shine kayi wanka ko da kake diba misali ashe hannunka ga darabba-darabban ruwa ba su mi ba ba su samu ba yake to idan ka tuna za ka je ka mi ka wanke wannan wurin duk sallar da kai da wannan wankan sai ka mi sai ka canza idan kuma an yi daidai ka yi arwalla bayan wannan wankan to wannan arwallar da kai ka wanke wannan wurin ya mi ya wadata na mawani'ul janaba abubuwan da janaba take hanawa ma'ana in mutum na da janaba wanka ya kama mutum bai yi wanka ba abubuwan da yake suke haramun yayi wala yahillu lil junubi dukhulul masjid baya halatta ga mai janaba shiga masallaci wala qira'atul qur'ani ko karatun qur'ani illa al-ayati wa nahwiha sai dai aya daya ko makamancinta litta'awuzi idan neman tsari wa nahwihi da makamancinsa wala yajuzu liman la yaqdiru ala mat'il ma'il barid kuma baya halatta ga wanda baya iya taba ruwan sanyi an ya ati zawjatahu ya zo ma matarsa hatta yu'idda al'alata hatta ya shirya abinda zai dumama ruwan zan shine al'ala illa an yahtalima sai in homa walki yayi falashe a alaihi to wannan kun babu layi a kansa ana gane da ke ku idan lokacin tsananin sanyi ka san baka iya wanka da ruwan zafi wai lok baka iya wanka da ruwan sanyi to kada ka ka ce zaka saru da matarka ana gane da ke ku domin aka ce duk wanda ya jawo duk wanda ya jawo tsuntsu duk tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa kan da kago yawwa in kuma kace sai kayi to ka san da dole sai kayi wankan nan da me da ruwan sanyi amma in maholki ne kai kai tuzuru bawan Allah babro kai kullun tausayin ka da ma sauƙa ma ake yi to kai tunda maholki ne kai ba kai ka jawo ruwan ba su suka isko ka ko yawwa kenan wannan su kuma ruwan sai su hakuri abin da ya sauka a yi da su baka iya wanka ba to je ka buga taimamaka ka je kai sallah gwabraye ku gode ma Allah Allah na tausayin ku sosai kaga in mu ne dole uban kuturu ya aika dan dole sai kai wanka da wannan wala ya juzu bil jitti mun tsallake ko? a? faslun fitayammu to ka gani nan ya tsallake a? nan ninawa kamar ya yi takadimi da ta'akiri haka ne ko? wanda suke da irin wani littafin nawa ta mu zo faslun fitayammu mi aka ce a gaba yawwa fasali mai bayani dangane da taimama ya tayammamul musafiru fi ghairi ma'siyatin wanda yake balaguro amma balaguro ba na sabon Allah ba yana iya yin taimama wal maridi da maras lahiya li faridin idan zai yi sallah ta farilla aw nafilatun ko nafila wa yatayammamul hadirus sahihu haka kuma wanda yake ba a cikin balaguro ba kuma lahiyar talau ya halatta yi taimama lil fara'id zan yin farilla idan kafa kuruja waqtiha idan yaji tsoron itar lokacin da ana gane da ko lahiyar kalau kun ba a cikin balaguro kake ba lokacin sallah yayi babu ruwa to ya halatta kai taimama wala yatayammamu al-hadiru as-sahihu linafilati sai dai wanda yake gida kuma lahiyar talau ba zai yi taimama ba don yin nafila wala li jum'atin ko kuma don yin jumu'a wala janazatin ko kuma don yin sallah ta janaza illa idza ta'ayyanat alaihi janaza sai in janazar sallar gawar ta kasance dole ne a kansa wannan maganar ita ma magana mafi inganci ba ta inganta ba cewa dan baka dan baka balaguro baka iya yin sallar nafila da taimama wannan magana ba ta inganta ba musan ko ana gane da kyau ba ka'ida malamai suka ce albadlu lahu hukmul mubdal minhu albadl ita ce taimama almubdal minhu ita ce ni arwalla in kai arwalla ya halatta kai farilla kai mi kai nafila haka in kai taimama ya halatta kai mi kai farilla kai nafila ana gan da ko na anan kuma kaga an ce mai balaguro na sabon Allah baya halatta yayi mi yayi taimama ga wanda yake balaguro zuwa wajen kallon kwallo ko wajen kokowa duk balaguro ne sabon Allah ka'ida suke cewa la tustabahu rukhsatu fil ma'siya sauki da addini yayi in cikin sabon Allah ne ba a ma mutum wannan saukin kenan dan haka da sallah da taimama da kuma kazaru duk malamai suna ganin mi baya ne baya halatta a gare shi dan shi balaguron shi na sabon Allah ne fara'idu tayammum farilloli na taimama anniyatu was sa'idu tahir niyya da tsarkakarkar ƙasa wa mashul waci da kuma shahar shahar huska wa mashul yadaini da shahar hannaye ilal ku'aini har zuwa idon hannu wa darbatul ardi ula da kuma bugun ƙasa na farko wal fawru da gaggautawa wa dukhulul waqti da shigar lokaci wa ittisaluhu bis salati da hada ta da sallah kinan kamar yadda ake taimama eh arwalla ita arwalla kana iya kai ta misali yanzu kana iya kai arwalla ta ta sallami ta sallar azhar amma ita taimama baka iya kai ta sai in kana da tabbacin har zuwa lokacin sallar azhar ba za ka samu ba ba za ka samu ruwa ba da wannan lokacin ya halatta kai taimama ka tun yanzu والسعيد هو التراب والطوب السعيد معناه ƙasa tsarkakakka ita ce ƙasa wattubu da kuma birigi walhajaru da kuma duwatsu wasalju da ƙanƙara ana gane da ke ku misali akwai garuruwan da su galas ke gare su ƙanƙara ke gare su ko da yaushe walhadu da kuma kyaɓo shine khadkhadu wa nahwu zalika da abin da ya kamata haka dukkanin su as-sa'id ne domin me ake ni da as-sa'id ai ma sa'ada 'ala al-ard abin da ya hau akan kasa shi yake cewa as-sa'id to kenan wannan abubuwan kuma duk akan kasa su kenan dukkanin su ana iya taimama da su in babu zahirin turbayar idan aka ce al-ardu duk abin da yake akan akan ta al-ardu ne to sai dai akan al-ardu kin akwai at-turabu shine turbaya akwai attubu burguna akwai ni alhajaru duwatsu akwai asalju akwai tabo wa sunanuhu ba mu tsallake ba daidai muke ko yawwa wala yajuzu bil jissil matbukh kuma baya halatta da al jissil matbukh al jis shine platter almatbu shi ake cewa aljisil aljisil matbu platter an san platter ko wannan konannan me ake ce mishi konannan fenci kai tsaye aljis shine fenci amma almatbu shine platter da turanci fencirkin nan mai ƙarfi wanda in mutum ya kare yanzu da shi ake dori ko ai kun ga ƙarfi ke gare shi ba ya da bambanci da ni da jirgi ko da gina ana ga to shi sa shi aka ce ban da shi dan shi dan shi ba asalin shi kasa bane menene sana'an tashi ne akai ma'ana yin shi ne akai yawwa wal hasir da kuma al hasir dai shi man shi ma yana yana tunda shi ma yin shi ne akai da wasu abubuwa ne aka hada akai shi wal hasir da tabarma wal khashab da kuma itatuwa والحشيش da ciyawa wa nahwihi da makamancinsa wa rukhisa lil maridi an sauƙaƙa ma maras lahiya fi ha'ifil hajar dangane da gina ta dutse wa tubi da kuma birguna ana nuhin na laka in lam yajid munawilan ghayrahu in bai samu wani saba da zai muko masa wani ma'ana in bai samu wani da zai muko masa abin da zai taimaka da shi ba kenan munawilan ay allazi yunawiluhu in lam yajid ghayruhu yunawiluhu ma ma yatayammamu bihi wa yatayammamu almusafiru fi wa sunanuhu sunnonin taimama tajdidu sa'idi wannan sunnonin kusan babu abinda as-sunna ce inde ba na karshen ba wa sunanuhu tajdidu sa'id sunnonin arwalla sabunta kasa liyadai sunonin taimama sabunta ƙasa a wajen hannaye wa masuhuma bainal ku'aini da shafa abin da yake tsakanin alku'aini ijiyar hannu wal mirfaqi ana gane da ko da kuma me yake da suna za'i zira'i ma'ana daga nan zuwa zuwa nan to kaga magana mafi inganci a wallahi ba a ba a shafa ma zira'i wajen taimama ba a sha ma jirani wani tartibu da jerantawa kenan taimama haka ne ka buga ƙasa ka busa ko ka kakkaɓe ka shafa ma fuska sai ka bi ka shafa ma hannuwa shikenan bakin nan amma kun ga a mazhaba ta malikiya hada ina za a shafa hada nan hadisin da suka dogara da shi bai inganta ba shazun ne mafi yawanci hadisan da suka zo tahin hannu ne kawai ake shafa ma fadailuhu mustahabbansa at-tasmiyatu farawa da bismillah wa taqdimul yumna ala al-yusra da gabatar da damu akan hagu wa taqdimu zahiri zira'i da gabatar da saman zira'i ala batinihi akan cikinsa ma'ana nan shine saman zira'i nan kuma shine cikinsa to mun gani shi a asali ba a yi wa muqaddamihi ala muakhiri da kuma farawa da farkonsa akan karshensa muqaddamu zira shine nan akhiru nan to ka fara da farko zuwa karshensa nawaqidu tayammum wa nawaqiduhu abuwan da ke lalata tayammama kal wudu'i kaman dai abuwan da ke lalata arwalla ne domin albadlu lahu hukmul mubdal minhu kamar da mu gani a ka'ida wala yusalla faridatan bi tayammumin wahid ba a sallar farilloli guda biyu da taimama guda amma wannan magana ce ta yin malikiya Allah ga da yau in mun dauki wannan ka'idar albadul lahu hukmul mubdal minhu har walla ya halatta kai sallah nawa da ita biyar ma ku inda ba kai kwana ba kai da ma haka in kai aljanni ne ko shehu ne shehu mai karama ko shekara kana in kai da bi oga da duk karama ka ba a cewa shekara ba kai tashi ko hutsari ba inda aure ma kuma ai kaga an ci haƙƙin mata kenan to wanda shi ne kenan na'am aha kenan dai yace ba a sallah da ni ba a sallar farilla guda biyu da tayammama guda wannan kuskure ne ana yi wa man tayammama li faridatin duk wanda ya taimama dan farilla ya zalahu nawafil to ya halatta yi nafila ba'da a bayan shi wa masul mushaf da taba alqur'ani wa tawaf da dawafi wa tilawatu da karatun qur'ani inna wa zalika in yayi niyyar haka lokacin da zai taimama wa tasalat bis salati kuma taimamar aka hada ta da sallah wa lam yakhruj al waqtu kuma lokaci bai wuta ba wajaza bi tayammumin nafilati kuma ya halatta da taimama ta nafila kullu ma zikira dukkanin abin da aka ambata illal farida sai dai sallar farilla kun gane me ake nufi kai taimama dan kai dan kai nafila baya halatta da wannan taimamar kai ne wannan ita magana ba ta da inganci ana gane da ke ko wannan shine wa man sallal isha'a duk wanda ya sallar isha'i bi tayammumin da taimama kama li shaf'i wal witri ba'dahuma min ghairi ta'khir to ya tashi yi shaf'i da witri bayan su ba tare da jinkiri ba wa man tayammama min janabati duk wanda ya taimama dan yin janaba duk wanda ya taimama dalilin janaba fala budda min niyyatiha to dole sai yayi niyyarsa at-tayammum badlul lil ghusl wal wudu'i shine ka'ida at-tayammum badlul lil ghusl wal wudu'i tayammama maimako ce ta wanka da arwalla babu ruwan arwalla kayi mi tayammama babu ruwan wanka kayi mi tayammama amma in ruwan suka zo dole sai kayi fa amisahu da sadaka dole sai kayi arwalla sai kayi wanka faslun fil haidi bayani dangane da jinin haila wan nisa'u mubtada'atun wa mu'tadatun wa hamilun mata kala uku ne mubtada wanda take yanzu ne za ta farawa sabuwa kenan wa mu'tadatun da kuma sababba wanda ta saba yi aha wa hamilun da kuma mai ciki to kowanne hukuncin su daban dangane a wajen haila fa aktharul haid lil mubtada'ati adatuha mafi yawan haila ga wadda ta fara shine al'adarta ha to ka ganin ne ni bai ma kawo shi ba to ku ga yace mu fassara wa aktharul khaydi haidi lil mubtada'ati yawwa mafi yawan haila ga sabuwa shine kwana 15 aha walil mu'tadati adatuha shine bika ba ita kuma wadda take ta saba to za ta yi aiki da abinda ta saba ne abinda ake nihi budurwa ce yanzu ta fara haila shine yayi ta zugo mata yayi ta zugo mata har wata guda to kwana goma sha biyar kawai ni na ne na haila domin mata a mafi yawancinsu abin diddigin da aka yi ba sa wuce kwana goma sha biyar mafi yawan haila shi ne kwana goma sha biyar to ba ta wuce kwana goma sha biyar ita kuma da dama ta saba misali sati ta saba yi in jini ya wuce to za ta mi za ta lazumci kwanakin da ta saba ne a al'ada shi ne ma'anan wani mu'tadatu wani mu'tadati adatuha wadda ta saba za ta yi aiki da abin da ta saba ne fa in ta ma da haka ne fa in ta ma da bi haddamu idan jini ya wuce mata zadat salasata ayyamin za ta ƙara kwana uku malam tujawiz khamsata ashara yawman matukar ba ta wuce kwana goma sha biyar ba wannan magana ta malikiya ita ma akwai ta cewa ana gan da ke ko magana mafi inganci shine ba za ta ƙara kwana ko guda ba mace ce ta saba yin sati guda jini na zubo mata in ta wuce satin nan shi ya zubo mata kawai da ta wuce wannan kwanakin za ta tsaida ta mi ta ci gaba da ibada da sai ta kilga mai zubowa a matsayin mi a matsayin istihara to su anan a wani kauli duk da kauli ba wani kauli na zama malikiya za ta kara mi kwana uku a kai walil hamili ba'da thalathati ashhurin 15 yawman kuma ga mace mai haila bayan wata uku ga mace mai ciki bayan wata uku hamsa ta ashar yauman to za ta rika kilga kwana goma sha biyar a matsayin kwanaki na na hailanta wa nahwiha da makamancinsa ma'ana wata uku wata hudu wata biyar wa ba'da sittati ashhurin bayan wata shidda kuma 20 yauman za ta rika kilga kwana ashirin a matsayin kwanaki na hailanta wa nahwiha da makamantarsa ma'ana wata bakwai wata takwas wata tara fa in taqatta'a damu idan jini ya rika katsewa ma'ana yana katsewa yana komowa laffaqat ayyamahu to za ta hada wa'annan kwanakin da jinin yake tsayawa ana gan da kyau ko ta hada su a cikin kwanaki na me na haila hatta takmula adatu hati adatta hati kwanakin da ta saba na al'ada da aka ce kwana 20 ko kwana 15 sun cika wannan shi ma kaulin khilafun ne lil masjidil jumhur lil jumhur mafi yawan malamai suna ganin mace in tana da ciki ba ta mi ba ta haila duk jinin da zai zubo mata ba na haila bane na menene na menene na istihaba ne na cuta ne wannan shine kenan kuma wannan falsafar da suka kawo in wata uku take ta tayi wata uku zuwa sama ta yi kwana goma sha biyar wata shidda in ta yi ta'aza kwana ashirin shi ma duka malamai sun rosa wannan magana ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan magana mafi inganci wallahu ta'ala a'ala domin a yanda malamai suka musamman malamai na al'ijaz al'islami suka ce mace in ta ɗauki ciki hailan nan da take zubarwa yanzu ita Allah yake juyewa ya mayar da ita nono ga jaririnta tunda mace da ta ɗauki ciki nono zai fara zo mata ana gane da kyau ko to shi yasa in tana da ciki ba ta yin mi haila sai dai wani jini daban na mi na cuta ba na haila ba mawani'ul haidi abubuwan da haila suke hanawa wala ya hillu wannan karatun ka kuce bai shahe ku ba fa ana gane ke ku na san akwai gobra yau ce wanda bai shahe su ba bari kai aure za ka yi ta ganin matsaloli bayan wannan kuma in diya sun zo yan mata sun taso diyanka za su tambayar ka in kuma ustazu ne ka fara kuya ma mata shi ma za ka sha tambayoyi kenan ko dan wannan ka iya wannan babin ولا يحل للحائض صلاة ولا طواف baya halatta ga mai haila ta yi sallah ko dawafi wala musu mushafin ko tafin alkur'ani wala dukulu masjidin ko kuma shiga masallaci wa alaiha qada'u sawmi kuma akwai akan ta tabiya azumi duna salati banda sallah wa qira'atuha ja'izatun karatunta ya halatta ma'ana ta yi karatun qur'ani ba tare da ta rike qur'anin ba ya halatta wala yahillu li zawjiha farjuha baya halatta ga mijinta al'auratta wala ma baina surratiha da kuma abin da yake tsakanin cibiyarta wa rukubataiha da gwiwowinta hatta ta tasila har sai ta yi wanka faslun fil nifasi fasali dangane da jinin biki jinin biki shine jinin da ke zuwa wa mace bayan ta ayu ko kuma in ta yi bari duk jinin da ke zuwa a matsayin annifas ne wan nifasu kal haidi fi man'ihi jinin biki kamar na haila ne ga dukkanin abin da yake hanawa ma'ana duk abin da jinin haila yake hanawa to jinin biki yana hanawa wa aktsaruhu 60 yawman mafi yawancin sa kwana 60 ne mafi yawancin jinin biki fa idan qata'a ad-damu qablaha idan kamin wannan kwanakin jini ya katse walau fi yawmil wilada koda a ranar aihuwa ma'ana radda ta aihuran nan jini yanke bai sake zubowa ba shi kenan ta da ta da bi idza tasalat wa sallat sai ta yi wanka ta yi sallah fa idza awada haddamu idan jini ya komo mata fa in kana bainahuma 15 yawman idan ya kasance tsakanin jinin hayil jinin biki da tsayawarsa da wani jini da ya komo mata akwai kwana guda goma sha biyar fa aksar ko hiye da haka kana zani haidan to na biyun nan haila ce wa illa idan ba haka ba dumma ila al-awwal za a hada shi zuwa ga na farko wa kana tamaman nifasi sai ya kasance cikar biki ne abinda ake nufi shine mace ce jinin jinin biki ya tsaya mata yanzu daga baya bayan kwanaki kuma sai jinin ya mi ya dawo ana gan da kyau ko yanzu wannan jinin da ya dawo za a duba in bayan kwana goma sha biyar ne da tsayawan wancan na horkon wani jini ya zo to wannan jinin na menene na haila ne ana gan da kyau ko in kuma ƙasa ga kwana sha biyar ne ya komo to sauran na menene na biki ne kenan sai ta da kwanakinta matukar ba ta wuce kwana 60 ba a wani kaulin kuma kwana 40 faslun fi fil awqati fasali dangane da lokuta na sallah yace al mukhtaru lizuhur min zawali shamsi ila akhir al qama lokaci zababbe na azhar daga kun san abin da suke ni da a mazhaba ta ta malikiya suna da al waqtu al mukhtar da kuma al waqtu ad daruri al waqtu al mukhtar shi dai ne lokaci na asali na kowace sallah alwaqtu daruri shine lokaci na wata sallah amma irin sallar da lokacin su guda ne az-zuhr da al-asr suna da lokaci nawa guda a asali magriba da isha'i suna da lokaci mi guda a asali ana gane da ko domin suka ce lokutan sallah jumlatan guda uku ne wa tafsilan guda nawa guda biyar aqimis salata لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أنا قال لك يوكو wannan su ne lokuta guda uku duloki sham shine daga lokacin da rana ta huta daga tsakiya zuwa faduwarta gasaqil layli shine daga faduwarta zuwa kamin alfijir yake zo qur'an alfajir shine lokacin da alfijir yake yake zo su ne wannan lokutan guda gudan sar guda uku shi yasa kaga azhar da la'asar ya halatta amin a haɗa su inda larura magariba da isha'i ya halatta mi a haɗa su inda larura amma ya halatta a haɗa magariba da la'asar ya halatta a haɗa asuba da isha'i don lokutan su ba guda bane to wannan shine kenan kenan zababben lokaci na azhar min zawali shamsi ila akhir al-qama daga lokacin da rana ta huta daga tsakiya har zuwa ƙarshen tsayi ma'ana lokacin da inuwar komi za ta zo daidai da shi wal muhtaru lil asri zababben lokaci na la'asar min al qamatil ula daga lokacin da inuwar komi ta zo daidai da shi ila lisfirari har zuwa lokacin da rana za ta fara balge-balge wa dururiyuhuma ila al-ghurubi larurar su kuma ana gane da kyau ku daga hitarta daga tsakiya zuwa faduwarta ana gane da kyau ku kinan a larura ya halatta dai karamka azzahar kayi azzahar daga hitar rana daga tsakiya har zuwa ne zuwa faduwarta wal muhtaru lil maghribi qadru ma tusalla fi zababben lokaci na magriba gwargwadon abinda ake sallatar ta a cikin lokaci ba'da shurutiha ay ba'da istikmal shurutiha bayan cikar sharuɗanta domin ai idan rana ta faɗi sai an yi arwalla sai an sai an yi kiran sallah an yi kaza to wannan sune ashurut bayan cikan sharuɗanta kinan lokaci na magariba takaitacce ne sosai da an yi ta lokacin ta ya wuce wal muhtaru lil isha'i zababben lokaci na isha'i ko min mazibi shafaqi daga boyewar ash-shafaq ana gane da ko shine shafaqi wannan balgen da rana take bari idan ta faɗi ila sulusin laili al'awwal har zuwa ɗai cikin ukun dare wa daruri yuhuma larurar su kuma ila tulu'il fajr har zuwa ketowar alfajiri kun gane matsalar kenan an gane waqtul daruri da waqtul muhtar yawwa na'am wal muhtar lis subhi min al fajr ila al isfar lokacin zababbe na asuba daga ketowar alfijiri na biyu har zuwa lokacin da hasken rana zai fara bayyana shine al-isfar wa daruriyatuhu wa daruriyuhu ila tulu'i shams larurar shi kuma har zuwa dai rana ta bullo wal qada'u fil jami'i biya a cikin gaba ɗayan wa'annan mawara a zalika abin da yake bayan wannan ma'ana shi biyan sallah kowane lokaci ana iya a yi shi نعم malam yace wa man akhara as-salata hatta kharaja waqtaha duk wanda ya jinkirta sallah har lokacin ta ya huta fa alaihi dambun azim to akwai afan salaihi mai girma illa an yakuna nasiya sai in ya kasance a cikin mantuwa ne yayi aw na'iman ko kuma dalilin kwana ne ka jinkirta sallah dalilin mantuwa ko kwana to ba laifi amma ba mantuwa ba kwana to akwai mi akwai zunubi mai girma wannan shine kenan wala tusalla nafilatun ba'da salati subh ba a sallatar nafila bayan sallar asuba ila irtifa'i shamsi har zuwa bullowar rana har zuwa tagawar rana wa ba'da salati al-asr da kuma bayan sallar la'asar ila salati al-maghrib har zuwa lokacin sallar magriba ba a sallar nafila a cikin wannan lokutan wa ba'da tulu'il fajr da bayan kulluwar alfijiri illa alwirda sai dai sallar da mutum ya saba linna'imi anhu da yayi kwana bai samu yayi wannan sallar da ya saba shine alwird ai ma ta'awwada al-insanu ala fi'lihi min an-nawafil nafilin da mutum ya saba aha wa inda julusi imamin juma'a da kuma wajen zaman limamin juma'a da limamin juma'a ya zo ya zamna alal mimbar akan mimbari ba a nafila wa ba'da aljum'ati da bayan sallar juma'a hatta ya khuruja min almasjid har sai mutun ya huta daga masallaci wannan su ake cewa auqatun nahi lokutan da aka hana mi yin sallah ta nafila inji malikiya amma in magana mafi inganci ne sai a ce sallar da ba ta da sababi wannan su ne lokutan nan da aka ce illiman ya zamna akan mimbari ma'ana da ya zo amma shi wannan ya shahi wanda ba cikin masallaci yake wanda ba masallaci yake ba da liman ya zo in ya zo zamna zai amma wanda ya shigo cikin masallaci sai ya yi ne na fila shi ne magana mafi inganci wanzu Allah na na hudu ba wani mutum ya shigo ya zamna ya ce tashi kai raka abu da biyu nan da yake kuma sai mutum ya huta daga masallaci shi ma wannan maganar ba ta da asali ko kuma tana da asali amma an yi guluwi ne a wajen fassara asalin nata dalilin shi shine manzo Allah yace kada mutum ya hada sallar farilla da ta nafila sai in yami sai in yayi magana ko ya hoda to wannan shine dalilin su kun gani a zahirin shi bai nuna dole sai mi ba sai hoda magana ho ko azkar da ake na bayan sallah kai sun mi sun wadata kenan ba dole sai ka hoda daga masallaci ba na'am فصل في شروط الصلاة فصل إذا كان شرط صلى قال الشيخ رحمه الله تعالى شروط الصلاة شرط صلى طهارة الحدث وطهارة الخبث نفرق شيني هكذا نن يكون مطلق يبا نعم tsarki na hadasi mun ga tsarkin hadasi ko shine kawar da abin da ke hitowa daga cikinka wa taharatul khabathi da kuma kawar da najasa wadda take samun ka ne ta yi minal badani daga jiki wa saubi da tufafi wal makani da wuri wa saturul aurati da suturta al'aura wa iqbalul qiblati da fuskantar alqibla wa tarkul kalami da barin magana ana gane da kyau ko wannan malamai ba sa shi daga cikin sharuɗan sallah domin shurutus salahiyal af'alu allati yuf'alu qabla al-khawd fi salah abubuwan da ake yi kamin a shiga cikin sallah wa tarku al-af'al al-kathira da kuma barin ayyuka da yawa ana gan da kyau ko na wa awratu ar-rajuli kuma al'auran namiji ma bayna as-surrati war-rukba abin da yake tsakanin as-surra shine cibiya wal rukba da kuma gwiwa wal mar'atu kulluha auratu mace gaba ɗayanta al'aura ne ma adal wajha wal kaffaini banda abin da yake huska da tahin hannu wa tukrahu salatu fi tarawih makruhi ne an kyamace ayi sallah da wando amma da an tsaya na akwai matsala ko shi da duk sai mun koma gida sannan mai sallah azaba illa idza kana fawqaha shay'un sai idan akwai wanda sai idan saman wandon akwai wani abu ana gane da kyau na abin da ake nihi shine mutum ba zai yi sallah da wando kawai ba babu mi babu riga shine abin da malai yake nihi ba wando ba hatta zane amma idan ya kasance zane ne misali za ka iya ka yafo shi daga sama sai ya miƙe ya sabko kasa kaga a wannan lokacin an rihe al'aura a takaice nan ina so in faɗakar da 'yan uwana matasa laihi ne namiji ya huto gwiwar shi waje laihi ne domin gwiwar namiji tana daga cikin mi al'aurar shi ba sai cikin sallah manzo Allah yana zanne wani mutum ya ya bude kafarsa haka ta tare shi ta hoto sai manzo Allah ya mishi tsawa yake baka san da cewa ba al-fakhidu awra baka san da cewa baka tara al-awra ce kana barin ta waje ana ganin da kyau haka kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sira lokacin da ake dokan biriyi sai a mai da suna al-Abbas bin Abdul Muttalib yana dokan birki na sake ginin Ka'aba sai ce masa ai da ka jaye zananka da ka jaye zananka don saboda zananka ne je ya taɗe ka ka faɗi sai manzon Allah ya jaye zanen shi ya ɗaure da ƙugu har gwiwa shi ta bayyana manzon Allah na haka kawai sai ya faɗi ya fara maruruwa kamar kamar ruwa ya ta kama shi ana gane da kyau sai manzon Allah ya fassara wannan da ka tattara da ya bayyana ce kamar ya bayyana mecece al'aura shi ce shi kuma annabi baya halitta al'aura shi gani da bayyana ga mutane wanda suke ajinabiyai a gare sa ana gane da kyau ko to wannan kenan dai kuskure ne mutum ya rike hitowa da guntun wando lalacewa ta kai ga jiya jiya nan na karanta a jarida wai a kasar japan har ana waye ma mutane kai akan maza kai akan muhimmancin zuwa aiki da guntayen wanduna yanzu mata sai suka kawo kara suka fi su yadda ba ya za a ce mazan su rika tahiya wurin aiki da guntayen wanduna to kaga wannan aka ce babu addini dama aka ce ulaika kal an'ami bal hum adall ana gan da ke ku wai har wata falala ke da kai mutum ya je wajen aiki da guntun wando ka gani wa man tanajjasa thawbahu wa man tanajjasa thawbuhu wa lam yajid thawban ghayrahu duk wanda tufafinsa suka yi najasa bai samu su tufafi wanda ba su ba aw lam yajid ma'an ko kuma bai samu wasu ruwa ba yagsiluhu bihi da zai wanke wannan najasar daga kayan nasa aw lam yakun indahu ma yalbasuhu ko kuma bai da abin da zai sanyawa hatta yagsilahu balantana ya wanke wannan kayan nasa wa kafa khurujal waqti kuma ya ji tsoron hotar lokaci salla bi najasatihi zai salla da najasarsa wala yajuzu ta'khiru salati baya halatta jinkirta salla li adami taharati dan rashin tsarki wa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka faqad asara rabbahu to hakika ya saba ma ubangijinsa to kun ga wannan magana da muka faɗi can baya ko al waqtu min akadi shurutis salah dalilin sharaɗin lokaci ko ni ana iya bari ya wuce kunga nan malam ya ce kana da tufafi masu hitsari masu najasa ga lokacin sallah ya yi ba ka da wanda za ka sakewa ko kuma in ka ce sai ka sake ka jira sai ka sake lokacin zai huta to kai sallah a cikin mi a cikin haka al'imamu ibn usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin ku bari in kare wannan wurin zai shi daɗin kawo labarin ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا duk wanda bai samu abin da zai suturta al'aurar shi da shi ba zai yi sallah tsirara wa man akhta al-qiblata duk wanda ya kuskure ma al-qibla a ada fil waqti to zai saki a cikin lokaci abinda ake nihi ka zo ka yi sallah bayan ka kare sallah sai ka gane ashe ba al-qibla ba ka kalla da kai sallah yace to zaka sake a cikin lokaci wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila kuma duk take wanda aka ce ayi a cikin lokaci to mustahabbi ne ba dole ba ba san ko ana gane da ke ba kenan ba dole bane wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti dukkanin abunda ake sake sallah a cikin lokaci fala tu'adu minhu nafila to ba a sake nafila a ciki walfa'ita da kuma sallar da ta kubuce ma'ana duk lokacin da aka ce ya halatta ka sake sallah to baya halatta kai nafila misali sallar la'asar ce kai da kuskure yanzu ya halatta ka mi ka sake wannan sallar a wajen mazhaba ta malikiya kina ita wannan ya halatta ka sake ta don kuskure ne aka samu to kun baya halatta ka ce ka yi mai sallah ta nafila domin bayan la'asar ba a ba a nafila ana gane da kyau ko ko kuma ramkon sallah suna ganin ramkon sallah shi ma ba a yin shi a lokutan da aka hana yin mai a cikin aukatun nahi wannan duka ra'ayi ne na masaba ta malikiya shine abin da sifala tu'adu minhu nafila wal fa'ita anan dukkanin shi yana ƙara tabbatar mun da muhimmancin mi lokaci misalin da nake ce in bada shine a cikin shifat salat na al-Imam Ibn Uthaymeen ya kawo mas'ala kun san da yake yana da yana da yana daga cikin manhajin shi a wannan littafi yana yawan kawo masail mutum ne aka kama shi kurkuku ana gane da kyau ko aka sa shi sulluru an san sulluru ai ko yawwa inda da hutsari da kashi dunnan ai dunnan zaka yi kuma kamin a saka sai an maka zigidir sai da kai sai dan kamfe an san dan kamfe ko in Nigeria karamin wando yace kuma ga lokacin sallah yayi sai ce ya zaka yi ba da amsa haka zaka yi sallar ka yace dan saboda lokacin sallah kaga sharuɗa da yawa zaka bari na farko baka da ruwan arwalla na biyu kun baka da sutura ta al'aura na uku kuma inda za ka yi sallar miƙe da kwai ƙazamta ke da kwai a kenan ba a samu tsoharatu alkhabar ba na hudu kuma sannan mai yiwa baka san ma ina alƙibla take ba ana gane da kyau amma dan saboda lokaci haka za ka bi haka za ka yi mi haka za ka yi sallah a cikin lokaci yake duk da auna muna mafi muhimmancin abu ga sallah shine ne lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta an tambayi manzo Allah wani aiki ne yi kowane sai ce ni as-salatu fi awwali waqtiha wasu kace kuma a wata riwayar ala waqtiha yin sallah akan lokacinta idan shi yasa gaskiya babban laifi ne mutum ya rika bari lokutan sallah suna wuce shi musamman sallar asuba da sallar mi la'asar ni ina da wata nazariya na ce yanzu bai kamata a ce ba dalilin kwana sallar ta wuce don mi akwai ne akwai ne akwai waya kana iya sami relay sai ka ga in wani randewu ne ke gari shi ya iya sami ya iya sa relay ya iya sa alarm kililin kililin ta tada shi amma sallah ba zai sa ba kaga wannan sakaci ne malam yace faslun fi fara'idus salati fasali dangane da farillan sallah fara'idus salati farillan sallah niyyatus salati almuayyana niyyar sallah ayyananna ma'ana kai niyya sallar da zaka yi wacce ce daga ciki shine at-ta'yin to sai dai magana mafi inganci at-talaffuzu bin niyyati bid'a lafz saniya bid'a lokacin muna muna in makaranta gida gida nake muke shiga muna koya ma sohi kawaidi da gaskiya abinda muke koya musu muke da suna niyoyin sallah nawaitu salatal maghribi ada'an yakatila an bil imani ala ga da kyau ko nawaitu salatal maghribi qada'an ala ga da abin da kama da haka kun ga duk wannan kuskure wa takbiratul ihram da kabbarar harrama wal qiyamu laha da tsayuwa domin kabbara wal fatihatu da karatun fatiha wal qiyamu laha da tsayuwa domin ta wal ruku'u da ruku'i wal raf'u minhu da dagowa daga gare sa was sujudu da sujada ala al jabhati akan goshi wal raf'u minhu da dagowa daga gare sa wal i'tidalu da daidaituwa a cikin sallar wattu ma'aninatu da kuma natsuwa wattartibu baina fara'idha da kuma shirin tafarrillolinta wassalamu da sallama wal julusu da zama allazi yufariquhu wanda yake raba me yake da suna allazi yuqarinu wanda yake tare da sallamar ma'ana da zaman da za a yi kamin a sallame sallah shine abin da yake nufi na'am malam yace sunanus salati sunnonin sallah wa sunanuha al-iqamatu sunnonin ta iqama wa suratul lati ba'da al-fatiha da surar da ake karantawa bayan fatiha wal qiyamu laha domin da kuma tsayuwa domin karatun fatiha kin wa sirru fi ma yusarru fihi da asurtawa a inda ake asurtawa wal jaharu fi ma yujharu fihi da kuma bayyanawa inda ake bayyanawa wa sami Allahu liman hamida da cewa sami Allahu liman hamida wa kullu takbiratin sunnatun kuma dukkanin kabbara sunna ce illa al-ula sai dai kabbara ta farko wa tashahhudani wal julus lahumma da tahiya da kuma zama domin su tahiya guda biyun nan duka sunna ne a malikiyya wa taqdimul fatihati ala sura da gabatar da fatiha akan sura والتسليمة الثانية للمأموم دكما سلما تبيو جمام أنا قاعد دكيوكو والجهر بالتسليمة الواجبة دكما بينا سلما تواجبة إتكي سلما تفرقو kenan dole ne a malikiya assalamu alaikum ta farko kayi ta amin a bayyane wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam a ba dole ku sunna ne ko bayyana ta sunna ne na'am wa salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma salati ga annabi wa sujudu ala al-anfi wal kaffayn da kuma sujada akan hanci da al-kaffayn tayin hannu guda biyu war rukubataini da gwiwowi wa atrafil qadamai da gehen da gehen dugadugai wannan kuma kun ga hadisi ne ko umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin kun ga wannan sunna wannan sunnar ta zo daidai hasalima hasalima al-imamu ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ya bayyana cewa in mutum ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu guda bakwai a wajen su jana su da shi ba ɗaya ba ana gane da kyau misali wajen sujada da ka zo sai ka ɗaga ƙawahunka sama ana gane da kyau ai kun san ana yin haka ko mutum ya yi sujada ƙawahun fuskar shi na ƙasa da amma sai ya yi sai ya ɗaga ƙawahun ya ce to wannan ƙawahun kaga ka ka bar wasu abu guda biyu da aka ce a yi sujada abin kenan baka yi sujada ba wani abu dai kai haka kuma misali mutum ya yi sujada akan goshi amma bai azami ba wallahi wannan wannan ana yi sosai wannan na sha ganin shi ba adadi a masallaci wata ran in samu dama in ma mutum magana wata ran in mi wata ran kun babu dama sai kaga mutum babba lattizo kaga mutum ya yi sujada amma hancin shi bai bi ba bai taba kasa ba shi ma wannan domin da aka ce goshi manzon Allah sai da ya nuna a cikin hadisin aw ashara bi yadihi ila anfihi da hannunsa sai ya nuna zuwa goshi kenan hanci dole sai ya tabi sai ya tabi kasa yace was-salatu ala an-nabi was-sutratu li ghayri al-ma'mum da kuma sutura ga wanda ba li ghayri al-ma'mum ga wanda ba mamu ba ma'ana sutura ga liman sunna ce wa aqalluha kuma wannan shine gaskiya sunna ce wa aqalluha ghilaz rumhi kuma mafi karancin sutura ghilaz rumhi shine abin da yake kaurin mashi wa tulu dira'i ana gane da kyau ko da kuma tsawon dira'i kenan abin da yake kaurin mashi da kuma tsawon zira'i ai mashi kun san yana da tsawo kuma yana da mi yana da kauri ma'ana sandar ita ce kaurin tsawon shi kuma to a to ba ba tsawon mashin ake ne me ake nihi kaurin shi amma tsawon shi kuma ya kasance kawan me kamar daidai zira'i kenan abin ya kasance haka kenan in kun gane haka yanzu nan hannu na wanga daidai nan yana yin me sutura bal ma ya wuce tunda mashi kaurinsa bai kai bai kai hannuna ba sai na irin su nake suna hamza ana ganin da kyau ko to wannan su suna iya dokar irin wannan mashin mai mai kamar gora na ina ne aha sabitin ya kasance suturar tabbatatta ce wurin ya bace yawwa sabitatin ya kasance suturar tabbatatta ce ghairu mushawwishatin ba ta tashwishi ma'ana ba ta mi ba ta motsawa yace wa fada'iluha raf'ul yadaini mustahabban sallah daga hannu inda take inda al-ihrami a wajen kabbarar harrama hatta tuqabila al-udhunaini har sai sun fuskanci kunnaye ana gane kyau ko sun fuskanci gunnai wa qaulul ma'mumi wal fazzi rabbana wa lakal hamdu da fadan da fadin mamu da wanda yake sallah shi kadai rabbana wa lakal hamdu wat ta'minu ba'da al fatihati lil fazzi wal ma'mum da cewa amin bayan fatiha ga wanda yake sallah shi kadai da mamu wala yaqulu hal imamu illa fi qira'ati sirri kuma shi liman ba zai ce amin ba sai a karatu wanda yake na sirrance wannan shi ma ya saba mazahirin sunna ana gane da kyau ko a hadisi karar manzo Allah ce idza ammana al-imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin ko da yake akwai malaman da suka fassara shi da ai idza balagha al-imamu wala dhalli shi at-ta'min ai makanu alladhi yuqalu at-ta'min yuqalu amin idan liman ya kai wurin da ake cewa amin to ku ku ce amin akwai malaman da suka fassara shi da haka a takeice dai liman yana cewa amin wa tasbihu fi ruku'i was sujudi da kuma yin tasbihi subhana rabbiyal azim a cikin ruku'i was sujudi subhana rabbiyal a'la a wajen sujada mustahabbi ne wa tatwilul qira'ati fi subhi was zuhri da kuma mekir suna jan karatu tsawaita karatu a wajen sallar asuba da azhar ma'ana azhar azhuru taliha ma'ana wajen tsawaitawa azhar tana bima asuba wa tafsiruha fil maghribi fil asr wal maghrib da kuma gajarta karatun a wajen la'asar da magriba wa tawassutuha fil isha'i da kuma takaita karatun a karatun a sallar isha'i wa takunu suratul ula qabla thaniya sura ta farko ita take kasancewa kamin ta biyu wa takunu suratul ula qabla thaniya atwala minha sura ta farko kamin ta biyu ta kasance ta hi tsawo ma'ana ya kasance idan za ka yi karatu in surori ne ya kasance surar ta farko da za ka karantawa tahi ne tahi ta biyu tsawo wal hay'atu al ma'luma fil ruku'i was sujudi wal julusi da kuma a nan abin da yake nihi ba ba zahirin magana bane surar da zaka karanta a raka'a ta farko ta kasance tahi tsawo akan surar da za ka karanta a raka'a a raka ta biyu na'am yace wa tawassutuha fil isha'i da kuma daidaita ta a'a wal hay'atu al ma'lumatu fi ruku'i was sujudi wal julus da kuma kama sananna a cikin ruku'i da sujada da zama ma'ana cikin ruku'i da sujada kai ruku'i da sujada yanda aka karantar shine al hay'atu al ma'luma shi ma mustahabbi ne to sai dai wannan shi ma akwai kuskure domin ruku'i akwai lokacin da zai iya kasancewa ka yi shi bai mayi ba ana gane da kyau ko haka ita ma su jana kamar yadda mu gani a can idan mutum ya rasa ɗaya daga cikin abin ga sai dai wajen zama ne za a iya cewa shi haka misali zama wajen tawarruk kai al-iqa'u a ga sallar tayi amma sai dai baka yi yanda bi ba yanda ya dace ba na'am wal qunutu sirran qabla ruku'i da kuma al qunutu a sirrance kamin ruku'i wa ba'da surati da kuma bayan sura fi taniyatu subhi a raka'a ta biyu ta sallar asuba shi ma wannan gaskiya ba sunna bane ana gane da kyau ko al qunutu a lokacin sallar asuba in kuna sallah a wasu masallatai za ku gani sallar asuba in aka zo raka'a ta biyu in aka dago daga rubu'i liman sai ya ne sai ya shiru jima to alkunuta ce yake to wannan baya da asali ana gane da kyau ko hadisin da suka dogara da shi bai inganta ba wa yajuzu ba'da ruku'i kuma ya halatta ayi alkunutu bayan ruku'i akwai wanda zaka gani in sun kare karatun sura ta biyu ne suke yi shiru akwai wanda sai sun tsago daga ruku'i ne za su yi mi dan shimawa kin nan sana'a shi wa du'a ba'da tashahhud sani da addu'a bayan tahiyya ta biyu wa yakunu at-tashahhud sani atwala min al-awwal kuma tahiyya ta biyu tana kasancewa ta hi tsawo akan tahiyya ta biyu akan tahiyya ta biyu akan tahiyya ta farko tahiyya ta biyu ta hi tsawo akan tahiyya ta farko wa tayamunu bisalami da kuma farawa da dama a wajen sallama assalamu alaikum ka fara da dama wa tahriku sababati fi tashahhud da kuma motsa dan yatsa a cikin a cikin tashahhud shi ma wannan sunna ne ba motsa dan yatsa ya tabbata a hadisi ma manzo Allah yace shedan yana yana kyamar wannan sai ana yin wannan ma yana gudu motsa dan yatsa kinnan akwai wani wani yana motsa ɗan yatsa sai manzo Allah ya ce masa ahid ahid haka ya kamata kai ana gane da kyau ko ma'ana ka kaman ɗan yatsa biyu ina tsammani biyu ne yake motsawa sai manzo Allah ya ce masa ahid ka sa ɗan yatsa guda ana gane da kyau ko kai wa yukrahu al-iltifatu fi salati an makruhatu sala abubuwan da aka karhanta a sallah aka kyamaci a yi su a cikin sallah an kyamaci waiwaye a cikin sallah wa tagmidul ainaini wal basmala da kuma rumti idanuwa a cikin sallah wannan kana samun shi da yawa a jan limamai masu masu karatu to akwai wanda akwai wanda sun saba ne wata nan baka ma san ka rutsa idanun ba to irin wannan gaskiya babu ni ma wata ran haka nake ban ma san na rutsa ba sai kan na tuna sai in bude to wannan ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والبسملة da kuma yin bismillahi shi ma wai makaruhi ne amma a maliki ya ce amma a sunnance mene ne na sunna ne sai dai bayyana ta ne yake makaruhi wa ta'awudu fil fariza da kuma yin a'udhu billahi a wajen sallah ta farilla shi ma sunna ne yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yajuzani fin nafila amma a nafila sun halatta ka gani kishi a wanda ko ko ina ma ya halatta wal wuqufu ala rijlin wahidatin da tsayuwa akan kafa guda illa an yatul al qiyam sai in dai tsayin yayi yawa misali ana qiyamul layli ko kuma limami angoku bakare yake karanta mu ba a cikin sallah a cikin sallar asuba to in ka gaji kana iya kaɗan daga kawa guda ta huta sai a rika passage ko yawwa wannan shi ne kenan wata ‘yan latifa a jami'a sai muna muna sallah a wajen wajen maktaba akwai inda aka kare ke karatu kayan aje ɗakuna kayan aje sakanata ana sallah to yanzu mun zo muna sallah dama shi wurin bayan da alƙibla duk wanda ya zo ja yake da wanda sun kare wanda hawa za su yanzu wani yana jan musalla sai dan jima sai daga can nesa wani yana gege su suna jiran a kare ne a ba su tabar masu sai ce masa ya rajul alfilun akbaru min albaqara yake yi da aljihu aka wurin al-bakara ma'ana kana karanta mana suratul bakara cikin sallah alhali suratul fil alfil ta yi girma ba sai ko ana gaya da kyau ba wai alfilu aka wurin al-bakara ina cikin sallah ba zan sanin nayi murmushi ba to ya hukuncin sallah ta za ku ji a gaba na yi murmushi sai alfilu aswal min al-bakara kenan kabar dogon karatu na karanta mana suratul fil waqtiranu aha waqtiranu rijlaihi da kuma ya daidaita kawahuwansa shine iqtiranu rijlain ka daidaita kawahuwa kada wata ta wuce wata waja'alu dirhamin aw ghairihi fi fami a iqtiranu rijlain yana nufin ka hade kinanuwa tunda muna cikin makruha ta ne ko ka hade kinanuwa mutun ya hade kinanuwan sai ya game su makruhi ne wa ja'alu dirhamin aw ghayrihi fi fami da kuma sanya dirhami ko wani abu a cikin bakin sa mutum na sallah sai sa wani abu a cikin baki wa kadhalika kullu ma yushawishu fi dabini haka kuma dukkanin abunda yake me yake da suna yi masa me ake ce masa kwaramniya fi jaybihi a cikin aljuhunsa duk abinda ka san zai maka kwaramniya makruhi ne ka sasa a cikin aljihu kamar kilaluwa ko sarula au kammihi ana gane kyau ko ko kuma me yake da suna hannun rigarsa au ala zahrihi ko kuma akan bayan shi wa tafkiru fi umuri dunya da kuma tunani a cikin al'amura na duniya makruhi ne wa kullu ma yashghaluhu anil khushu'i fi salati da dukkanin abin da zai shagaltar da shi daga khushu'i a cikin sallah makruhi ne subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk